من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المحسوس ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأحياء صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci masjid al'ansar ƙarƙashin jagorancin imam Muhammad kabir muallim Umar hafizahullah ba don komi ba sai don taro na alhalka al'ilmiya muna fata Allah ya mana jagoranci yau muna ranar litinin sha tara ga watan rabi'u al'ahar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da sha shida ga watan desamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya insha Allah wannan ita ce jilsanmu ta farko a wannan littafin mai suna nuniyatul qahtani nuniyatul qahtani li abi muhammad bin abdullah li abi muhammad abdullah bin muhammad al-andalusi al-qahtani littafi ne mai mahimmancin gaske game da ɗalibin ilimi littafi ne wanda ya kumshi abubuwa da yawa daga cikin abin da littafin na ya kumsa littafin ya yi zance a saman aƙida sahiha aƙida nagartatta wanda ya kamata musulmi ya yi riko da ita sannan littafin ya yi bayani akan tauhidi shi kuma an ce tauhidi babban abu ya kamata a ce musulmi ya yi riko da tauhidi domin ya tabbata a cikin wani hadisi ingantacce tun mai tauhidi ko mun ya shiga wuta to Allah sai ya fito shi ya sanya shi aljanna abu ne mai mahimmancin gaske sannan kuma hallo littafin ya yi magana akan ilimin muka da dama na shari'ar musulunci irin su masa'il na fiƙihu sallah azumi zakka sannan kuma hallo ya yi magana akan ladubba da halaye wanda ya kamata musulmi ya yi riko da su kuma sannan ina tare da ɗaliban ilimin shabab littafin ya tace ƙwarai ya yi zance akan balaga da fasaha littafin kan shi minal bidaya ilin nihaya balaga ce larabci kenan irin karanta wa'annan abiyat ashiriya da manzumat al-islamiyya suna sa mutum ya san larabci shi kuma sanin larabci game da ɗalibin ilimi abu ne mai mahimmancin gaske abin da ya maida mu baya rishin sanin larabcin ne daga kaga ana garrama akan wata matsala ko wata matsala to rishin wannan larabcin ne wani yana ba mu labari an tahi binne makabarta an binne wani bawan Allah sai wani malami ya ce a yi istigbari goma goma kaga rishin sanin larabcin ke kowa herin ga astagfirullah astagfirullah kenan kanka kake ma istighfari kenan shi kuma wancan ƙasa ta matsa kowaye aka sa ƙasa sai ta matsa sai manzon Allah ya ce fas'alu lahu asibat Allahumma asbitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi kenan larabci ne abu ne mai mahimmancin gaske sanin larabci ya fi sanin kowace lugga dan saboda lugga ce wadda aka sabko alqur'ani da ita Sabir bin Abdul Hamid wani malamin ba misira yake cewa ƙaluli miskinin malla ya arifin faransiyyata wal ingiliziyata li'annahu yuwajibu su'ubata fi fahimi kalamin nasi sun ce wai miskini ne wanda bai san faranshi ba da ingilishi don saboda zai sha wahala wajen gane zancen mutane sai malam ya ce wa qultu lahum miskinun man la ya'rifu al-arabiyyata li'annahu saywajihu su'ubata fi fahmi kalami rabbin nasi ce miskini shine wanda bai san larabci ba dan saboda shine zai sha wahala wajen gane zance na Allah subhanahu wata'ala ba mutanen ba ubangijin mutanen kenan in muka diba littafin nan an zuba balaga a cikin shi sannan littafin wannan yana da abiyat guda 686 a littafin da yake hannuna bugawar darul haramaini malamai sun yi ikhtilafi wajen al-mu'allif na wannan littafin wayansu su ce shine Muhammad bin Salah al-Qahtani wayansu kuma su ce a'a shine abin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad al-Andalusi al-Qahtani almuhim game da ɗalibin ilimi kawai ka sani me wannan littafin sunan shi Qahtani sunan da ya kirayi kanshi hallu a cikin kashi kaside yake cewa billahi qulu kullama anshadtumu rahimal ilahu sadaka ya qahtani kenan a cikin kasida an samu wajen da ya ambaci sunan shi da wannan sunan kenan sai mu ce kamar yadda take nuniyatul qahtani littahi ne na imam al qahtani malumai da dama sun tasirantu da wannan littattafan kamar irin su ash-shaykh salih as-suhaimi as-salafi ɗaya daga cikin manya-manyan ɗalibai na imam al-albani Allah ya ji ganshi da rahama irin su al'allama ibn al-qayyim az-zawjiyya rahimahullahu ta'ala wanda ya tasirantu da wannan littafin na nuniya har ya hudu wani littafin hallo mai suna hallo nuniyatu ibn al-qayyim wanda kuma ya yi ihida ya kawo a tastasiyon donar yallo ya ba wannan kaftanin a cikin kasidan nan yake cewa wa laqad shafana qawlu sha'iruna allazi qala as-sawabu wa ja'a bil ihsani kenan a takaice wannan shine nubza akan wannan littafi kenan fa ila al-matlub wallahu al-musta'an kenan zan muhara karatun littafin baiti bayan baiti ina insha Allah tunda halka ce ilmiya kuma ga shabab nan na wannan sa'akra وبعد قراءتي أيضا كذلك سأقرأ وأنتم تقرؤون يقول أبي محمد الأندلسي القحطاني يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك هرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقدم آربي وأجر به جسدي من النيران واخطط به وزري وأصلح نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به دري وحقق توبتي واربح به بيئي بلا خسران الآن أقرأ وأنتم تقرؤون حتى تؤم الفائدة يا منزل الآيات والفرقان يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقدم آربي يسر به أمري وأقلم أمري وأجر به جسدي من النيران وأجر به جسدي من النيران واخطط به وزري وأخلص نيتي واحفظ به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به دري وحقق توبتي واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيئي بلا خسران واربح به بيعي بلا خسران نعم بارك الله فيكم يقول أبي محمد الأندلسي يا منزل الآيات والفرقان يا منزل الآيات والفرقان Malam Muhammad Al-Qahtani ya fara buɗe littafin shi da komawa zuwa ga Ubangijin shi, ya fara buɗe littafin shi da ambaton Ubangijin shi, ya fara buɗe ƙasida shi da addu'a duk abin da musulmi yake so in yana so ya ga albarkar shi, to ya kirayi Allah ya ambaci Allah. Dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa, Faskuruni, azkurukum. washkuruli wala takfurun in kuka tuna ni zan tuna ku duk abin da mutum yake to ya ambaci Allah in ka ambaci Allah to Allah zai kama ma dan saboda Allah shine yake cewa wa qala rabbukum du'uni astajib lakum ubangijin ku shine yace ku roƙe ni zan amsa muku lalle duk wanda yake girman kai akan bautata sai Allah subhanahu wata'ala ya kiraye addu'a da bauta addu'a ibada kamar yadda zo a cikin wani hadisi ingantacce to zai shiga wutar jahannama yana mai dawwama a cikinta duk abin da ake so musulmi ke yi wasa da addu'a yan uwa addu'a ita ce makami na mummuni kuma ka kyautata zatonka ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai amsa ma wannan addu'a shine ake cewa wani yake cewa Allahu yagdabu in tarakta su'alahu wa tarabna adama hina yus'alu yugdabu Allahu yagdab in tarakta su'alahu Allah yana fushi in mutum ya bar tambaye shi amma shi kuma dan adam ha shi a lokacin da kake tambaye shi ne a lokacin yake fushi ka kira shi a salula sai ya danne wani ne roƙona ne zai ya kashe ko mun matsayin shi ko mun ɗaukaka shi amma shi kuma in afel zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne tsakar dare yake ɗauka. Ya fi son ma afel ɗin tsakar dare, sulsullai, yake cewa ila tabaƙin duniya ya munnu bi fadlihi wa tufraju abuwabu sama'i wa tuftahu ya ƙulu ala mustaghfiran ya rika gafiran wa mustamniun hairun wa rizqan bayunan. Allah ya ce in ya sabko lokacin da aka kasa dare gida uku, Allah subhanahu wa ta'ala yake sabkowa a kashi ukun wannan na ƙarshe sai ya ce ina mai roƙo in bashi ina mai neman gafara in gafarta mishi ina mai neman biyan bukata ga biyan bukata ka ta samu ra'ida kenan shine duk abin da mutum yake yi to ya sa Allah subhanahu wa ta'ala gaba kenan ba ya taɓe ba shine sai ya fara abiyatin shi da addu'a yake cewa ya munzilal ayati ya kai wanda ka sabko da ayoyi wal furqani kuma hallo ka sabko da alqur'ani kun ga anan ya ce wanda ya sabko da ayoyi kuma ya ce alqur'ani sai su ayoyi menene alqur'ani ne kuma hallo aka kawo alqur'ani daga ina aka huddo ayoyi daga cikin alqur'ani balaga ta farko kenan a cikin wannan littafi kenan anan an yi al-itnab al-furqan wannan al'am shi kuma al'ayat shi kuma al-khas kenan an yi zikrul zikrul zikrul am ba'd al-khas kenan al-qur'an wannan al-furqan min asma'ul qur'an al-karim kenan ya kai wanda ka sabko da ayoyi kuma ka sabko da al-qur'ani baini wa bainaka hurmatal qur'ani baini wa bainaka bima'na ismatal al-qur'ani tsakankani na da ni da kai girman alkur'ani ne ya Allah subhanahu wa ta'ala. A nan, a sha'ir Muhammad Alkahtani ya yi tawassuli guda biyu, ya yi tawassuli a sadarul bait kuma ya yi tawassuli a ajazul bait. Yanki na farko shine ake ce ma sadarul bait, yanki na biyu ake ce mai ajazul bait. Ya yi tawassuli da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala, allazi nazzala al-Qur'anil Karim. shi kuma wannan yana daga cikin anwa'u tawassul as-salasa anwa'u tawassul as-salasa al-muttafaqu alaiha at-tawassul bi asma'illahi al-husna shine na warko anan ya munzilal ayat wal furqani yayi tawassuli da siffofin Allah subhanahu wataala sannan kuma hallo sai ajzul bait sai tawassuli da amalu salih karanta alqur'ani mai girma karanta alqur'ani mai girma shine amalu salih ba ƙaramin lada ba ne karanta alkur'ani mai girma wanda duk wanda ya karanta alkur'ani mai girma ya karanta harafi guda ɗaya yana da ha? lada goma da mutum zai ce alif lamim alifun harfun ko walamun harfun wa mimun harfun lada nawa talatin da mutum zai ce bismillahir rahmanir rahim wajen lada ɗari da tasa'in to kuma babu ka wanda ya karanta izini guda kenan ladan yana da yawa sannan kuma hallo lokacin da kake karanta hallo kana tare da mala'iku masu girma masu karamci almahiru bil qur'ani ma asafaratul kiramil barara aida irin wannan ayoyi sun zo da hadisai akan fadala na karanta alqur'ani kenan anan yayi tawassuli ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi tawassuli da amalu salih shine qira'atul Qur'anil Karim sai ce ishrah bihi sadari ishrah bihi sadari li ma'rifatul huda ishrah bihi sadari ay bil Qur'an bihi ad-damir ya'udu ila al-Qur'anil Karim ya Allah ka shiryatar da zuciyata dalilin wannan alqur'anin lima'arifatul huda dan saboda gane gaskiya dan in san gaskiya ta hanyar wannan alqur'ani li'anna asasu ma'arifatul huda alqur'anu was sunna in mutum yana so ya san gaskiya alqur'ani ne kawai da sunna daga kabar alqur'ani kabar as-sunna to shikenan ba kai labari sanin gaskiya me Allah yace me annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wani ba ga magana Allah ga magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam mai ha'iya yake cewa tamassak bi hablillahi wattabi'ul huda aita tamassak bi hablillahi ike Allah kai riko da ike Allah wattabi'ul huda kuma ka bi shiriya wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربه yana in mutum yana so ya san shari'a asasu ma'rifatul huda shine alqur'ani dan saboda alqur'ani yashrahu sudur yashrahu as-sudur yana wanke zuciya yana bude ma kuma miftahul ilm ne inji larabawa alqur'anu miftahul ilm in mutum yana karanta alqur'ani wallahi kwallo shi tana buduwa in mutum yana karanta alkur'ani yana samun abin da yake so duniya da lahira wani magabaci yake cewa man yuridu duniya fa alaihi bil qur'an wa man yuridu al akhirata fa alaihi bil qur'an wa man yuridu isnani ma'an falyumsiku al qur'an duk wanda yake son ya ji daɗi a duniyar shi to ya riko da alkur'ani kuma duk wanda yake so ya ji daɗi a lahirar shi ya yi riko da alkur'ani kuma duk wanda yake so ya ji duniyar daɗi kuma hallo lahirar daɗi to ya riko da alkur'ani shine mala yace ishrah bihi sadari li ma'rifatul huda wa asim bihi qalbi min ash-shaytani wa asim bihi ay bil qur'an ad-damir ya'udu aidan ila al-qur'an wa hadhihi al-ba' hiya allati tusamma ba'u sababiyya ba'u sababiyya at-tawassul bi amal as-salih kenan ba'un ce sababiyya ce kenan ka kare zuciyata ya Allah daga shaidani albarkacin wannan alkur'anin dalilin imani na da wannan alkur'anin dalilin yawan karanta alkur'anin wannan da nake yi dalilin tadabburin da nake da kushi a cikin yayin karanta alkur'ani dan saboda duk wanda yake karanta alkur'ani da shi da shaidan an sa musu shamaki maganin shaidan maganin jini cacar qur'ani duk wanda yake karanta alkur'ani ba shi ba jini cacar fahimna bai kamar yadda zo a asar da dama hadisai da dama wanda yake cewa a shaidan bai zama gidan da ake karanta suratul bakara shaidan ya zama gidan da ake karanta suratul bakara amma an kuma ba ruwanka da ambatan Allah to shike ka saki hanya amma in ka rike alkur'ani afdalu zikir kitabullahi azza wa jalla daga mutum ya rike shi to shi kenan Allah subhanahu wa ta'ala zai kare shi ta hanyar shaidan korarre lantacce yassir bihi amri wa aqdi ma'aribi يقول أبي محمد الأندلسي يسر به أي يسر بالقرآن ya Allah ka sauƙaƙe mini lamurrana da wannan alƙur'anin wa aqdi ma'aribi ya Allah ka biya buƙatuna al-ma'arab huna kullu ma yatamannahu al-muslim buƙatuna alheri ake nihi ana shine al-ma'arab ya Allah ka biya mun buƙatuna yassir bihi amri ya Allah ka sauƙaƙe min lamurkana wa aqdi ma'aribi ka biya min bukatuna wa ajir bihi jasadi min nirani ya Allah ka tsira ta da wannan alqur'ani jikina daga wutar jahannama aida idan haza huwa واخطط به وزري واخلص نيتي واخطط به وزري واخلص نيتي يقول ابي محمد واخطط به wuziri alwuzir bi ma'ana azzambu wal ism ya Allah ka kankare mini da wannan alqur'anin zunubaina wuziri zunubaina wa akhlis niyyati ya Allah ka sa niyyata ta zama ta gaskiya ka bani ikhlasi game da niyyana anan wahtut bihi yayi tawassuli da amalu salih kamar da muka faɗi a can baya wal amalu salih mimma tuhattu bihi al awzar su kuma bil ittifaqin ulama ahli sunna wal jama'a aiki na gari yana kore aiki na banza in mutum ya yi aiki na banza ya yi aiki na gari wannan aikin na garin yana kore wannan aikin na banza ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبن السيئات للي كاوا واسنا تهيد ممونا kaga a cikin surat al-furqan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan an hudi mutum yin yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai aka ce illa man taba wa amana wa amila at-tawassul bil amali salih wa amila salihan wa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu gafurar rahima kenan innal hasanat yuzhibna as-sayi'at dan shi sa ake cewa mutum ita rai ba wanda zai ce bai yin zini inna nafsa la'ammaratun bisu ba wanda zai ce bai zini kowane mutum kuma allo yana da shaidan inda yake sa shi yi wannan zini wanda hadisi ingantacce ya tabbatar da haka wata rana da daddare annabi sallallahu alaihi wasallama ya huto daga ɗakin aisha aisha ta aza wani waje ne zai sai ta komo sai ta leko ta leko sai ta gadi a a ashe ba wani waje ba ne za a kishin ta dan tashi su manzan Allah da yazo ya ce abin naku ne na mata ya tashi a waqad ja'at fi shaytan shaytanin ki yazo tace ya shaydan gare ni sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai dukkan mutum yana da shaydani kowane mutum yana da shaydani hanni sai ce lalle to ni Allah ya kubutar da ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta a ita haza rasul sallallahu alaihi wasallam Allah ya kubutar da shi nashi ya musulunta to fa ma baluna nahnu kenan kun gani ko kenan shine wani abu yake cewa wahtut bihi wuzri wa akhlis niyyati kenan malam anan yayi tawassuli da amalu salih shi kuma al'amalu salih yana tsayar da zini innal hasanata yuzhibna as-sayyi'at kuma banda wannan anan waqtut bihi wuzri ya kawo wani ladabi wanda ake so ladabi mai yin addu'a ya rike shi na cikin adabu du'a mutum yayi al-i'tiraf bizam al-i'tirafu bizam ka tabbatar da kana yi wannan zinihin kamar Allah ya dora ma wani abu gaji mutane suna minama ya Allah wannan jahilci ne da shirka minama ya Allah ana so mutum ya tabbatar da zinihin shi inna nafsa la'ammaratun bisu aita unzur addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba abubakar siddiq radiyallahu anhu yace ya ringa yin ta a cikin sujada ya ringa yin ta bayan tahiya allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كما الإعتراف بالذنب اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كمان كلمة كان الدعاء وأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ka tabbatar da kayi wannan zinihin kenan wannan abun yana daga cikin adab na addu'a واخطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري واشدد به أزري كقرب فامن دونا القرآن اللمرينا أنك جيبا وزري أزري وزري وانتان الاسم الزم ننكم أزري الأمر الشعب kaga anan balaga ko kaga suna da kamanceceniya a baki an ya ta shaba hallafa zane bin nutsuki wa ya talifani bin ma'ana kaga wiziri aziri mu ne guda biyu men pronunciation amma mere sans different kenan kaga wannan an ya ta shaba hallafa zane bin nutsuki wa ya talifani bin ma'ana wiziri kaga bi mana azam bi mana al-ism bi mana al-ma'siya wa azri huna bi mana al-amr bi mana ash-sha'r واشدد به أزري ككرهها من الرمرين يا الله دونا القرآن وأصلح شاني وأصلح شاني كما هلو كجارة من شأننا أصل هنا وأصلح شأني ثم حذفت الحمزة من باب التسهيل والتسهيل يجوز في اللغة العربية شيء التسهيل كده التسهيل نقولنا شاني أصله شعني أكي التسهيل شين أكرا أول شوية سبه اسم ربك أعلى هي تسبه اسم ربك لا علي كان كاغني تسهيل الحمزة ثابت من حيث اللغة وأصلح شاني kaga wannan addu'a ce yayi washdud bihi azri irin ta addu'a ta Musa alaihi salatu wassalam ushdud bihi azri kamar yadda Musa alaihi salatu ushdud bihi azri kamar yadda addu'a ta zo ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa duk lokacin da mutumin yake cikin hushi mutum wanda ya shiga cikin yanayi na kunci na huci na damuwa to ya ce Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarafata ain aslih li sha'ani la ilaha illa anta aida هذا من دعاء الكرب الصحيحة اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني لا إله إلا أنت كما عندكم حل أو تسيغا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عيني babu wanda zai yi wannan addu'a yana cikin damuwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yahi mai wannan damuwa. Wannan addu'a ce wadda sabita an Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Wakshuf bihi durri wa haƙiƙi taubati. Wakshuf bihi durri. Wakshuf بهذا القرآن الدمير يعود إلى القرآن والباء حرف الجر هذا باء سببية واكشف به دري وحقق توبتي يا الله كياي من دامواتا وحقق توبتي يا الله كسني توباتا تزما توباتي تغسكيا يا الله كياي مني دامواتا أنت الدر ونا يشمل جميع أنواع الشر الدر يشمل جميع أنواع الشر تكن نوعي نشري يلا تكن الدر والمصيبة والمرض والفقر الدعاء أيوب عليه الصلاة والسلام ربي مس ربي إني مسني در وأنت أرحم الراحمين kenan wannan abu ya ya Allah ka yaye mini damuwata ka yaye mini wannan kuncin da nake ciki wa haqqika taubati ya Allah ka sanya tuba ta ta zama ta gaskiya ba tuban mazuru ba tuba ta ta zama ta gaskiya ba tuba ta baki ba malumai sun ce abubuwa guda uku zuwa guda hudu yake sa tuba ta zama ta gaskiya abu na farko tarkur azambu bil kulliya duk zinihin da kake bari kakka bar rabi ka ce daga baya zaka bar rabi ka bar shi duka ga baki daya shine wannan abin da yake sa tuba ta gyaru tarku zambu bil kulliya na farko kenan na biyu al'azamu ala azamil auda ka ɗari mai kanka ka ce wannan kuma bana dawo ba na farko ka bari na biyu kuma har ka ce ba ka dawo ba sannan kuma hannu na uku annadamu alama fat ka yi nadama akan abin da ya huce annadamu alama fat ka yi nadama akan abin da ya huce sai na hudun shi kuma sharaɗin na hudun ba kowa ba ne yake shiga sharaɗin na hudun shi sharaɗin na hudun irin wanda sun cinye dukin mutane to shi kuma a nan raddu hukukun nas allati alaika raddu hukukun nas allati alaika in ka ɗauki baiwa ka ci miliyon miliyon na mutane sai ka ce na tuba ya Allah ba na sake ba to wannan miliyon miliyon wanda suke cikin account in ka huddo su ka je ka ba masu abun abun su shine wannan sharadi a tauba ta zama ta gaskiya shine yake cewa wakshuf bihi durri wa haqiqa taubati ya Allah ka sanya tuba ta ta zama ta gaskiya kuma bil'aks akwai tuba inda take zamantowa ba ta gaskiya ba ka zo da wannan tuba a ce ba amsa ba a amsa ba Allah ya kare mu kamar misali lokacin da rana za ta fito daga yamma min alamati sa daga nan to arihi arihi dusi na amsa tuba daga rana ta fito daga yamma kamar mi kamar kuma hallo mutum bai tuba ba sai lokacin da numfashi ya zo mai makogoro ya ga mutuwa sak mutuwa zai yi sannan sai ya ce la ilaha illa anta a ita zai mai ƙauyen shiga Allah shi ma anan ba amsa wannan tuba eh ba ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tuqbalu tawbatul abd ma lam yugargir tuqbalu tuqbalu tawbatul abd ma lam yugargir al gargaratu kenan shine qudumur ruhu al halqum kenan ana amsa tubabbawa matuƙa ran shi bai zo ba makogoro wani hadisi ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba kissa ta fir'auna eh lokacin da ya ga hallaka yanzu kawai sai ya mai kauya eh Allah ya ce mai kai al'ana eh sai yanzu eh ko kada sai ka qablu wa kunta min al-mufsidin dai yanzu kuma ka yi ta saba wai ta yanzu da ka ga lunwashinka ya zo makogoro kuma ka kasance cikin mabannata yanzu kuma zaka zo ka ce a'a ta yi ta al'ada a'a ba ta amsu ba rayuta kenan shine wajibi ne akan musulmi ya yi gaugawar tuba ya yi gaugawar tuba kullum ya ringa jaddada tubar shi barantana ta hanyar istigbari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ina istighfari sama sau saba'in abun yana tuba yana komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka hudu a can da a can baya ba laihi bane mutum ya yi zinihin laihin shine mutum ya tsaya akan zinihin zinihin kana yin shi amma to ka tuba kuma kakka yi da gangam kuma kakka yi da gangam shi ne aka ce da abukku zinihi kuna tuba da an tahiyar da ku an kawo wanda za su ringa yin zinihin su ringa istigbari a ita amma ake so mutum ya ringa yawan gaugawar tuba don saboda karka ce bari sai na kai kaza to baka sani ba tana yiwa daga sahen nan zuwa mai ci intaha amurka tazawwad min ad-dunya fa innaka la tadri idza janna al-laylu hal ta'isha ila al-fajr فإذا فكم من سهيه مات من غير إلة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر فإذا mutum ba iya shi lau a ce ya mutu babu shi mutumin da ana ta cewa a kai rai ma yau ko gobe sai ka ga kuma hallo ya warke daram yana ta iya shi in ka ce mutuwa kai tsoho to yaro ya mutu in ka ce mutuwa sai marasa lahiya to me lahiya ya mutu a shi hadisi mutum ya yi gaugawa kamar yadda malam ya yi bayani a cikin can gaba darasin da zai cewa billahi tub wa lahu anif wa bihi sta'in fa iza fa'alta fa anta khairun mu'ani billahi tub kama ga Allah kai gauga tuba wa lahu anif ka koma zuwa ga Allah wa bihi sta'in kuma ka dogara zuwa ga Allah fa iza fa'alta to in ka aikata wannan abubuwan guda uku fa anta khairul mu'adi aida ana neman dan alheri dan kirki haka zo kanka to an ida waqshub bihi durri wa haqqiq tawbati warbi bihi bai'i bila khusrani warbi bihi bai'i bila khusrani kuna at-ta'bir al-majazi warbe bihi bai'i ya Allah ka sanya in cika da wannan alkur'anin in ci kasuwanci na in ci riba akan wannan kasuwanci na kamar mutum da ya zo duniya ana kasuwanci ne aka kawo shi a ga ya ci riba ko kuma ba ya ci ba Eh, tijara ce ka ci riba ko kuma ba ka ci ba jarrabawa ta allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kenan ka ga nan bai'i wa warbi bihi bai'i bila busrani ba tare da nayi asara ba dan saboda akwai wani aikin da mutum zai ringa yi sai ya ga yana saman daidai shi kuma a kuskure yake eh yana yin yana ta karantawa yana ta abubuwa karanta alkur'anin da muke yi shine ba daidai ba karanta hadisin shine ba daidai ba mutum ya ta abubuwa ya aza yana yin daidai amma ya gani kawai cikin suratul eh, eh, eh, alkahf قل هل أنبئكم بالأحسرين الذين ضل وهم suna ta zaton suna aikin kirki amma kuma hallo ba aikin kirki ba ne suke Allah ka datar da mu Allah ka ɗora musamman aikin kirki ba tare da mun yi hasara ba tahir aiwa daga nan ne go kiran wannan su ne madmun na al-abiyat al-hamsa al-uwal kenan abinda zan rike a nan guda baiti guda biyar malam ya yi tawassuli ga siffa kuma ya yi tawassuli da amalu salih a sadarul bait ya yi tawassuli da siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala shine ta sabko da alkur'ani mai girma a yi ta wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal inna anzalnahu fi lailatul qadr a yi ta inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin duka wannan siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ba wani wanda ya isa ya wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala akan haka sha'ir annazim rahimahullahu ta'ala abul muhammad al-andalusi yayi tawassuli da asma'illahi wa sifat muka ce yana daga cikin anwa na tawassul mutum yayi tawassuli da asma'illahi husna sannan a ajazul bait imalan yayi tawassuli da amalus salih القرآن الكريم مالن ياي يكن ديكي تشوا بيني وبينك كرمة قرآني kenan malam ya yi tawassuli ga karanta alkur'ani da imanin shi na alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mai bukatun shi eh at tawassul na uku wanda mu hade shi ba at tawassul mutum ya nemi talab wanda ka san wannan mutumin ya hika imani ka san wannan mutumin ana mai zato na kirki cewa ne da Allah a taya mu da addu'a. Da ita, haza min anwa'u tawassul al-muttafaq alaihi. Sannan shi ne wanda Ashe Salih Suhaimi ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Albani rahimahullahu ta'ala ya kawo shi. Kenan wannan su ne madmun na al'abiyata al-hamsa ke. Kenan ganin cewa lokaci ya yi, zan mu tsaya daga nan abin da ya yi satin sama insha Allah. abinda muka yi daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.